بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يخلق فتى من مني يمنى ثم كان علقة فكل ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منهم زوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘yan wagashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara sake haɗuwarmu bayan kusan tsawon wata biyu muna gaba kwana biyar ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara sake haɗuwarmu a wannan markaz markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ambulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha hudu ga wata na Muharram hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da sha uku ga wata na tara shekara dubu biyu da goma sha tara ‘yan uwa ga shi dai kamar da aka saba mun sake dawowa bayan tahiya ta alkhairi ta aikin hajji kuma Allah kaddara mun je da ni da alarama duka mun haɗa can kuma dai ‘yan uwa abin za mu gama ‘yan uwa mu yi ƙoƙarin aiki don Allah kuma da fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma kowa da alkhairi game da gudunmuwa da yake kawo ta yadda addinin Allah wallahi diyan da muke da sahi na isar da da'awa ta sunna wallahi ya huce ya huce din da kika mani babu wani wuri za ka mu da mutum a Saudiya ne duka afirka na watan daga saudiya wallahi har sai nagar mutum wani kada ta tsira ka kada ta tsira ka kama sunanka wanda ya ce karkada karkada ce duk ba san me karkada ba eh wani kamar sai nagar sai maka san tana da sunna eh kowa da wala tun daga saudiya wallahi ba inda zaka hoto kai tsayuwar minti goma wani bai magana ba komi wallahi kamar a gaban sa ake wallahi kuma wallahi suna ta addu'a ta alkhairi ga ƴan uwa kuma da isan musu da gaisuwa ga ƴan uwa balle ma na Najeriya da ke gaman gida ce yanda mutane suke ta neman masa gamu ga alaran ma nan dai su zama dole ita na je wani wuri yanda suke neman masa gamu da idan su wallahi kuma kwarai da dai addu'o'i na alkhairi muna fatar Allah saka ma kowa da alkhairi ƴan uwa bayan kamar da muka sani a cikin tahiyya da muka yi akwai masala wadda kwarai ta damar da ni a wancan lokaci kuma da ban so ba in yi magana amma lazim masala yan uwa ta wakana kowa san hayaniya da aka yi kan azumin sutumin shawwal yan uwa lamarin addini don me yasa za a yi magana abun iyayewa gobe mazu iyayewa ba ma abin yi wakana sai mu zama to kullum kamar sabbi kamar sabbin shiga addini sita azumin arfa kai azumin arfa da ya zo daidai da sudu saboda abin da iyayewa a gaba ya sake wakana shi yasa nake so in wa kai na nasiha idan kullum mutum ya san akan me yake addinin Allah addini ne na tahiyya akan basira innama adu ila Allah ala basiratin ana mun ittaba'at wa subhanallah wa ma ana mushriki addini ne mai tahiyya akan basira ka san akan wata aqida kake dan uwa dole mu san idan muka ce aqidar ahlus sunna da jama'a aqida ce mai tsari wadda ba rawa akan ta ba hayaniya kanta inda za mu karanci yan uwa malamin ta fi kilo khilafa mana maganan magabata akan mas'alar saɓani in ya zo da duk wani haidar da aka tada da bai ta wallahi rishin sanin kulawa me kai da kake aqidar ahlus sunna wal jama'a idan wani saɓani ya huskanto da yaya zaka fuskanci shi yaya zaka zamana da wanda ya saba ma ra'ayinka gaba za a yi bakan magana za a yi kiyayya za a yi duk babu wannan jigo dai ba mu da wasu kamar sahabbai eh yan uwa abin da ya yi irin abin da muka yi ta magana kan shi abin da ba farilla ba ba wajibi ba ba wani rukuni ba haine da aka yi sahabbai ta wakana sama da haka amma babu wanda ya ji kansu Ah, misali manya-manya zan ka ɗaya biyu uku haka mas'ala wadda duk duniya a yau za mu ce kusan kowa ma san da ita mas'alar yau ina da janaba babu ruwa me zai yi taimama ko ba saɓani a yanzu zan ci an yi waye gari umar radiyallahu anhu manzala ya rayu har ya koma ga Allah duk wannan qur'anin ya sabka Umar bin Khattab radiyallahu anhu an samu mas'ala da shi da Ammar bin Yasir a cikin wata tahiyya da suka yi sun sami janaba babu ruwa a lokacin ba san ba da yadda ake taimama kurun fatama musa idan tayyiban kurun mai a taimama mana kasudu mana kurun kan di kasa a wancan zamani daya ya yi birgima cikin ƙasa suna cikin kandi ƙasa gurin ya yi wanka da ƙasa wani bai yi ba aka zo gida aka ba manzo Allah wani Ammar ne da Umar bin Yasir Ammar bin Yasir da Umar bin Khattab suka zo manzo Allah sai musu a'a haba Ammar ga yanda zaka yi kurin ya biya bukata ba bukatar birgima cikin ƙasa Ammar me zaka yi ta kurin ka buga hannunka guda biyu a saman ƙasa ka ɗauko su ka bushe ka sha fuskarka da hannunka bakin wuya hannu kuda an kare amma umar da shi aka abin wannan an waye gari umar na katabi ya manta duk wannan mas'ala kun yi rike wata aya wa gudun tunun fatahu wa gudun tunun fatahu kurin ya ayi wanka kurin janaba umar da tsaya nan kun yi rike wuta manzo ya koma ga Allah ga umar an zo an yi katari amma an yi tambaya wani ya ce na samu janaba babu ruwa ya zan yi umar ya ce kun kai sallah amma da ce a'a umar lafaz muslim ya ce kana tuni da ni da kai mun tafi daji mun samu fa'ajanabuna walam najid ma fa amma an fata ma kada kirki ba shi ne kana da ni da kai muka samu janaba a cikin daji babu ruwa da janaba na yi birgima cikin ƙasa na yi kaza muka zo mu zana ce min amma ga yanda za ka yi ka shayi fuska ka da hannun ka bakin wuyan hannu mun ce ai na kai ya ce umar matsayin ka ce ya matsayin khalifa ya ce ya amiru mumini idan kana so wannan magana daga yau kan kare yanta tana baka so in yi ta abinda kai aka yi ya ce nuna lika mata wallahi ka je kai ka sani ban ta baraka ta kauri ba amma kai ka sani magana ka idan kai kai ta shawa umar shi ka bayan mayamanci ya tsaya kun ba ba haka suka zama fahimtar umar kenan kan mas'ala da shi aka yi amma ya manci ga nasin kuma ko amma mancewa ce ya tsaya kan wannan abin kuskuren wannan magana ta biyu mas'ala ta nana wanda ita ma a wabaka haka bar duniya haka umar bar duniya mas'ala ta ta musu wanda duk alhaji duniya ayo kowa san da ita kai je haji zaka umar ka haji haji abubakar ce ba yi umar ce ba yi haka suka bar duniya kan fahimta su sauran sahabbai suna ga ana yayi lahiya da ba ne kansu haka fahimta shi ta bashi mai nasi ya rike nasi shi karshen lamari har suka bar duniya mun kanta da wata rana wani ya iske Abdullahi bin Umar yake ya ya Abdullah me zaka ce kan tabattu cikin aikin haji yace wannan sunna da baban Qasim yace a to ai babanka ya ce ba ai yace ka shiga babana ake bi ko Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya ta shi ko ya kore shi haka Abdullahi bin Abbas amma wannan tambaya shi ma ce sunna da baban Qasim suka ce a'a ba ai abubakar da umar sun ce ba a yi kai ka ce ana yi ruwa ta imam ahmad cikin musulman imam ahmad ruwa ta tabbata kan haka ya ce ina ce muku manzan allah ya ce ku ka magana da abubakar da umar ce wallahi ina tsoron a muku ruwan duwatsu na azaba daga sama wannan wani misali nan misali amina abdullahi bin mas'ud da usman bin affan usman ina khalifa an zo aikin haji sai ga usman ko duk inda da bata usman shi mai kasar amina wannan da dalilin saka da dalilin danyar mace a nan kaza shi ne bayan kasar amina aka za a yi sallah ibn mas'ud ce ya ci haji ya khalifa wannan wurin mun yi sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi da Abubakar mun yi da Umar kasar sallah suke kaga ce zaka cika yace cika za a yi suka hau suka sama aka tada sallah ibn mas'ud ya baba aka sallah da shi kasan mutane ba har kuna akwai su suka ce ya aka yi kayan zarge shi kuma a yi sallah da kai har ce ibn mas'ud ya aka yi ka aibanta abu ko ai da kai ya ce al-khilafu shar cikin sunan imam ahmad ina da abu dawud sunan abu dawud ya ce ai sabani sharri ne ya ce bai yi a samu sabani shi da usman ya tsaya bi shi dan zama lafiya ka aji kansu yan mu koma zina ba ba ka dauki da tawfiqu masu saka fiqu dauki da tawfiqu ka gani yake misali na littafi sanan ne musul hadis ta'awilatun taraddudun an tawili an kai an kawo dan ba ni sai kaga magana a kan hukunci guda sai kaga magana wajen biyar shida bakwai kan mas'ala guda su sun san me ake kullum mutum tsakanin shi da Allah ya yi ƙurin neman abin da ke ga shi ne gaskiya tsakanin da Allah ma ba a raba ɗan adam saɓani nan muna da labarin kansu albani su usaimin su bin ba a wannan zaɓa a wannan karin da har yau ba wani malami kamar su a wannan karin da muke ciki da yanzu wannan aka ce usaimin ne bin ba albani ne wannan babu wani malami a yau wanda ma ke daidai da su ba ne a ce su duk mai kanta da tawon su zai ga irin suke sabani mai zahi ma tsakanin su wajen mas'ala wani zai ma zai misali mas'ala da ake an taso daga rukuya rike hannu albani ce bid'a ce duk ta bid'a ce albani ce bid'a ce rike hannu ba ruku bin ma ce sunna ce yace ana iya yi amma ga su wata na ga na shurai wata muhadara ko na gani ta Muhammad Hassan ya ban labarin wani malaman yace ya halarci wani zama da aka yi Amina wannan zaman ya gama Usaimin albani bin bas rahimahum ba yace wani zama haka yace ina na aka zama ci malamai daga ko ina da almajai daga duniya da ko ina an halarto yace da mu aka sallar asuba aka kulla majalisi ga albani ga usul ga bin bas yace hayo abun da cike birki shi wannan zama da kai da yanzu da wannan zama da shi akai yace tun sallar asuba aka kulla zama aka majalisi aka shugaban zama bin bas shi shugaban zama ko sai akwai shugaba shi shugaban zama ya ce idan aka yi fatawa za malamai ne masu tabai masu ba irin wani alwaje ba malamai ne suke masu masu tabai su ma a wancan zamanin ba suke kewaye da su malamai ne masu rubutu ya ce idan aka jiho fatawa ta hadisi ya ce abin da albani afsata aka jiho fatawa ta akida bimbad ya amsa aka jiho fatawa ta fikihu usaimin ya amsa sai tun da asuba wanda ake wani zama har a zuwar ta yi ba zuwa kan shigo tsari Allah ta tun da asuba suke zama suke tsaye ake wakil fatawa ake kuna wanda ya je gona ta hadisi albani amsa ta aqida bin bazi amsa ta fiqh usulin amsa haka suka rika yi ce ina ga tun sallah ta yi wa zai limanci yace tun sallah yi aka zai shi za sallah to wata sallah bin bazi ya ce albani ta haba shi haba latishi kai ne yace akai ne ya ce haba kai ka yi mu sanin ilimin hadisi ya ce duka mu kowa san ƙur'ani duka mu na kowa marta ƙur'ani ne amma hadisi kai ka yi mu sanin sunna ya ce kai za ka yi sallah arba'in bin bar sa arba'in ta yi musu sallah ya ce to dan yadda ya dangane mai kauya ya ce to zai ce mutum sallah za a ce yanzu ya ce muku sallar manzan Allah ko ku ɗan sabaka mu shi albani ce ba bin bar ya ce muku sallar manzon Allah ko sauƙaƙa muku an muhaffif bin ba ta ce mana kamar sallar ta manzon Allah ya ce aka yi sallah ɗan wata ƙashe wani kaga nan suna saɓanin fatawa amma ba su juna ne suna son juna ba rigima tsakanin su Allah ma albani mutu a san bin ban kan ma tsabgar albani ya ce ni dai a saman ƙasa a yau ƙasar sama ban gabo na ilimin hadisi kamar albani duk da alkhairi akwai taurin tsakanin su yan wata haka kamata mu san mu mishi kanshi irin wannan sabani in ya zo tsakanin mu a san irin yadda ake mai da magana a san yadda ake ji ko da ban gane ba kai kada kan mu saba da nake ko kamar ta adawa ce hana wannan ta kaza sun saba an san saba malamai ba haka bane mu san wannan zama na na mu'amala aqida ta ce gaba da komai ta ce gaba da komai aqida da muke ta kama ba sunna iyayewa har abada mana kai naka ba wannan kai ya raba mu ya kawo mana da kima tsakanin mu wanda ka magana wata gargajiya wani ya kawo magana hama ya haushi ma wani gargajiya ya ga wani malami kaza abin kashi kaza wanda kama sunan ka iya zakin ka ce banza yo dan gargajiya na gargajiya da ta gaza ki yo kan kuma zuwa sun in dai har zaka damu da su ka dan gargajiya yo ka kai zuwa kai wazi mu ce muna magana ta cikin gida muke ba ta cikin gida muke magana kai ba magana kai dan gargajiya da ke ni yo ma zuwa sun dai zan tsoron zai zaka gargajiya shirme ne na wuce ba cikin gida a gyara tsiya magane sabani ba matsala bace ba ta ta zamantakewa wani wai mai shayi wata wata zagi na na ce wai bin azumin da gama ban azumin sun ba fara da ban azumin gaba daya na ce ban nayi yan uwa masalan lalle nayi magana cewa ni kan fa'inta ta bana wannan azumi saboda ba farilla bane me abin da zai ce mai wa yake cewa waye a duniya akwai mai sabani cewa farilla ne duk abu da kima ce ake akan wani abu na mustahabbi na mustahabbi wa su su ba suna magana akan abin da yake wajibi ma su akan muna magana ba akan abin da yake mustahabbi ne wannan sahabi ne manzo Allah yana raye ya zo ya tsaya ya manzo Allah tambaya kan shekashikan addini ko ruwa bukhari cikin sai musulmi manzala ya gaya mai dukkan abu rukunin addini guda biyar tun daga tun daga sallah azumi zakka haji a gaban manzo Allah sallama he da ya kuma kuma Anas bin Malik ya mace ta wannan mutum ne mai hankali mai ilimi ne ruwa lafazin musulun yawan tambaya karshe da ya kare a gaban manzo Allah sai da ya ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya daga yau ya ce sallah ko daya ko azumi ko sallah ko haji ba wani abu zai na nafila ban da karawa kan wannan sai da rutsuwar Allah kun ba azumi da ba kun harba ba duk yace ma bai azumi kudin nafila bai sallar nafila ko daya bai wata hajji ta nafila ko daya amma manzo Allah ce wannan bawan Allah ina mai so ga dan aljanna wata ruwa yace wannan abin da in yi gaskiya zai shiga aljanna in wato mi abin da gima akan nafilar Allah mu tara akan mu hankali an kace ciwon sha ma duka ma gaba ɗaya azumi ba ma kana kana kana arba ba kuma to arba wata wata ta faɗo ne duka ma na bi ta bai gaba ɗaya amma kace dan aljanna ne kuma kidan mu sauƙaƙa kan mu zama to masu fahimtar abin da yake zamantakewa sabanin in ya zo fahimta ce ta kan saba sahabbai sun yi mu kuma na ce mana kan aqida ta ahlus jama'a kidan mu sauƙaƙa ma kanmu mu zama da juna cikin mutunci Allah ta taimake mu insha Allah za mu tashi aya ta 28 cikin sura Ibrahim
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأهلوا قومهم دار البوار dan wannan aya mu ta karshe da muka yi darasin mu na karshe mun zo karshen muna cikin bayani ne karshen lokaci ya zo na fatar Allah subhanahu wa ta'ala yusabbitu Allahu alladhina amanu fil hadil qawl thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah udrillahu zalimin Allah yana tabbatarwa yana tabbatar da kalmar tauhidi ga waɗanda suka yi imani a nan duniya na san hadisi ya zo a wajen ɗaukar rai wafin akhira haka nan a lahira tambayar kaba kuma wajilun lahu zalimin Allah yana fatar da azalimai ba sa iya mai da tambaya da za wani kenan ƙarshen lamari muna fatar Allah ya sa mu cika da imani cika da kalmar shahada nan sai Allah yake cewa alam tara illa alladhina baddalu ni'mat Allah kufra alam tara kamar Imam Bukhari na ce mana ma'ana alam ta'al shin baka san ba da cewa an wa a cikin magana ta larabci haka ta a Hausa bismillah ba saka da tashawwu ina so in sa maka in ba in sa maka san ko neman jin wani labari na san sarai bakkanan aka yi wani abu yace wani kaga abin da aka yi yau ana san maka haka kaga abin da aka yi an san taba gani ba ko ya su in baka labarin kaman a gaban ka akai ka shurare da kyau ana nan za su kai baka wani masaniya ne na ma'ana shin baka san ba da cewa baka da masaniya game ilal ladina baddalu ni'matallahi kufra baka da masaniya game da wa'inda suka canza ni'imar Allah kufran butulci maimakon su ba Allah godiya akan ni'ima da ya musu amma suka butulce mu Allah shine kufra kawurci shine ta butulu kawurci butulu rishin yarda rishin godiya kan ni'ima da aka maka wa ahallu qaumahum daral bawa suka sabakar da suka sanya al'umma su gidan hallaka na maganar jagorori miyagu jagorori wanda suke adawa da maganar Allah ko da addinin Allah su ja mabiya zuwa ga hallaka duk da abin ya shahara ga ƙwarishawa ƙwarwa ta abdullahi bin abbas tana magana kan ƙwarishawa ake magana kan kowace al'umma ce wasu na ganin ibn kasir haka daga imam qurtubi da malamai da dama sun kawo mas'alar mai suna wani mai suna jabal bin ahim jabal bin ahim iya cikin sarakuna na kashe na markul kasan na kasatina da cikin daula mai kai cikin larabawa wanda suka zama kirista larabawa ne suka zama kirista to iya cikin sarakuna masu ƙarfi jabala ya musulunta ya zo madina wajen umar ya kawo goyon baya da ɗaya rikiya wata ruwa ta sun kai ɗari biyar ta ruwa ƙasa da haka da ɗaya rikiya don sarki ne babba kuma ya musulunta da ƙarin zuwa abi shi ya zo ya ce umar to nima bana da mu za a haji jabala ya zo aka zo makka da shi tun daga madina ya zo aikin haji ta musulunci jabala iya cikin tawafi sai wani bakawai daga nabi makazuna cikin wani bakawai cikin laraba kawai cikin kuskure sai ta ga mayayin jabala mayayi ya waɗi jabala da ke mayayi ya dibi wani bakawai ya cire shi da biyar wata ta yi da mai illa ni ya kamar shi a zo kusan shi har har a zubda mai mayayi jabala sarakuna na gargajiyar jahiliya yanzu labari ba kawai da kai kara da umar ya kuma an san waye umar wajen adalci ya zo wajen umar ya ce ga abin da ya wakana ni da wannan sarki wannan jabala ga abin da ya mini umar sai aka kirawo jabala suka zo ya tsaya gaban umar ga ba kawai ga jabal bin ayim ga umar ya ce wannan bawan allah ya kawo kara ga abin da aka yi ka cire shi daga ka bigi shi ya ce kamar yanzu ta kamun kaza kaza kaza umar ce ai wannan ta huce da bala magana kamar ni ta huce wannan jahiliya ce musulunci babu na musulunci ya ce yanzu abin da za a yi in ma ka sasi ko ka rubiyar da shi ni ni za a buga shi kamar ya kawai shi za a buge shi kamar ni umar ce wannan ta huce jabala wannan ta wuce kamar magana ta wuce kamar kai islam ne islam ne adalci ya ku diba da aka al'umma ba irin shi kenan a nan jabala ya ce yanzu lala abin zan je shawara kai na za'a yi ya ce kaje kai shawara kai abin amma kuma zai biyu ne ko ya yi baka ko a rama kuma kawai wata bayan wani ba abin da za'a yi ƙarshe jabala da shi da jabala cikin dare sai ga gwanda ya rida wanda ya kashe rade ya koma cikin rumawa da wannan ne za mu ɗauka maganar cewa musulunci addini na adalci ba ɗan wani jikan wani ba kana wani jikan wani da abin da jahiliya ya zo haika gare mu a yau da sunan musulunci amma kuma furin an yi kategori kategorin mutane ko da an san iya abin da ma san ba magana shari'a shi bace shari'a akwai mutum ta masa intushabul wani mustaqwa wanda ka shahida mu ya kosa ko ina mun ya kosa garuwa akwai da kai ma ka zama kaje ba kai ma ba ka haram kai ma ba kawai shara fada ka ce da maka shirme kake da kawara ba wata wani shara kan baka shirme kake haka wannan jahiliya ce babu wannan musulunci kuma nan cewa ka san musulunci ko musulunci duka da madaukan adalci ana iya cewa wannan mutum mai jama'a ka a kore shi a rike shi gwanda a yayi ba ba wace a kudin rama zai ba ruwan da matsayinka ake biya shi kiri ba ya fi tsarin ka dan kai idan kai da kai kai za ka bi shi haka ya tsara musulunci ba abi dan shi ne a gyara a yi kuskure ma a a yi za a yi zaki ma kowa to wannan wasu na cewa wannan jabal anan ana fata shi ma dan ya ɗauki jama'a shi tawagar shi da ya zo da su sun musulunta amma ya ɗauke su ya maida su gidan kawurci don sun koma cikin rum ala kulli hal duk wani shugaba duk wani jagoran al'umma da ya ja al'ummar shi zuwa ga gidan kafirci iya wannan layi me yace jahannama salaunaha wa bisal qarar ma jahannama ce makoma su a can za a shiga a kona su tur da irin wannan makoma a kullum muna gaya muku qur'ani littayi ne ya sabka har tashin kiyama yanda kowa yake magana irin wa'anan a da magaran ne a kano ne a ina ne duk wanda ya jagoranci al'ummar shi ga islam ga gaskiya ana kasa gaskiya ya yaudare su ya bar su ya sa mai su gidan kafurci iya cikin wannan layi ko a da magaran ko a kano don kan wani abu da muke maganar jagorori balle na malamai wanda ba su fahimci kiran sunna ba sun da ki sunna kamar wani abu ne daban zai bata abincinsu da gangan da gangan wallahi su rika mai da mata ku tsaya nan haka muka gada uwaye da kakanni wanda aka ka tare mai mai kuma ka samu sunna sai su rika aibanta shi dan a samu wanda bai zo ba tsoron abin bata mutane ake zagin mutane ake wani iya jin wani iya jin gaskiya sai ya ki zawwa sun je sun rike wani da kire mai rabo ya kuce haka kiran su sun rike mutane mabiya sun rike su he mai rabo ya kuto he ji da bar ai wanda shi magana sunna haka ake zuwa haka ake wallahi me yan wa kiran sunna kiran wa baban wa ake kira abin littafin baban wa ake kira muke kira qur'anin da ke hannunka sunnar da take gidanka a kade kura a bude qur'ani da sunna ai aiki da su ba mu da wani kiran ba wannan ba me a ciki namu da za ta aibanta alisunan ko su ce ka a zo a zo a yi me za a yi ƙur'anin da ke hannunmu ba mai baka ce alka suna ne na baka wani ke ce min jiya nake kan tambaya armeni zai sai uban ya ce shi wa da hana ita ce tana so ya to sharadi zai ba shi iya wannan tambaya ta ce ta mana zan yi zan baka iya ta amma kaka sa ta izala kaka sa ta izala amma zan baka ita amma sai sharadi yarda ita ce to kai dan uwa kai wa baka izala wa baka ita wani malami baka ita na ce kenan ka san abin da ake ne wannan ita matar da kai sa'ar ma ka fadintar da ita da gane inda aka sa gaba kai dai addinin Allah kake kana bin Qur'ani da sunna kan fadintar magabata ba ruwanka da gargajiya na gada malam wane babana shine ba ruwana da shi in ta amince da haka a rama kayanka kai ma ba wanda saka cikin sunna haka ka ganta kurin ka shiga shi da kullun sunna daban ne sauran ɗari kuwa na ga muƙaddami ya baka an amshe an ma tajdidi duk wannan a sunna imaninka da Allah da Qur'ani da sunna zaka bautata ma Allah yanda Allah yace yanda manzon da Allah ya ko akan fata maka bata shine zaman ka halu sunna idan ka ce wannan bai ishe ka ba he ka ƙara ko za ka bi gargajiya ka huta kina imanin ka yasa ka sunna rishin shi huta ka ba mai sa ka ba mai ka ita sunna ba mai baka ita kenan ku imani ne kura to na yi imani wallahi duk wanda zai nema raba ka da sunna to wallahi iya cikin wannan za a waye gari ya kai ka gidan kafirci me bayan kitabu sunna bayan ayin sunna me zaura sai gargajiya sai ka gajiya ba addinin Allah bane ba ko haka muka gada to ba addinin Allah haka muka gada Allah taimake Allah taimake mu yace wa ja'alu lillahi andada wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabili qul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar wa ja'alu lillahi andada sun sanya ma Allah kishiya ni duk abin da yake haƙƙin Allah ne sai ka nema a wajen wani Allah ba mutum ga Allah ba Allah ake roƙo wajen biyan bukata Allah ake rantsuwa da shi da shi ake dogara komi Allah ya ka waye gari ka ba wani matsayin Allah misali kana kiran wani wanda ba Allah ba kana da matsala don ka ce ya Allahu ka ce ya wani eh ya wani maimakon ya Allahu ka ce ka problem ka kira Allah ka kira wani ko kira mala'ika ko rauka yayilu ko dam da yayilu ko haka ka yayilu a baka wurin shi ka je kai ta can ya rauka yayilu kaga ka bar Allah ka kama wani Allah shine nid domin Allah kadai a kira kaga ce la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah shine kalmar ka da kai ta la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ita kuma yarda da cewa shi Allah da aka ce ba a bauta ta ma kowa sai shi kuma ya ka yarda ka ce Muhammadu Rasulullah shine kadai dan jikada daga Allah yardarka Muhammad shi ne Allah ya aiko zuwa ga gare ka, zuwa ga duniya gaba daya. Duke na a nan, mutane su gane ba, abu ka sadde sauran sahabbai sun yaƙi wasu wanda suka yi aƙidar Allah ya yi suna ba aike daga wajen wani ba Allah ba, aka yaƙe su aka kashe su. Mutane musalama. sun yada muhammad sun yada wanda su da sun yada la ilaha illallah rasulullah amma yarda su da an wa musailama sako yau ga yan wa kai mamaki yanzu bayan shekara dubu da ɗari hudu yau ga wani musulmi ne an malami ya rubuta mutum ga wata ko ga wani an mai sako har da ta yi gashi nan wai bayan shekara Allah ya ma wani sako ga wata addu'a ko ga wani kaza za ku yi kuma a tururuwa kaga hadarin rashin kan tauhidi in wanda ana karanta tauhidi in waya za a yi musulmi ya yarda da Allah ya ma wani sako kahurci ne kaga jawon da sunan ya kai da Allah ya wani sako sauran annabawa kai maza zo ana aiko da manzo biyu uku lokaci guda misali ga zakariya ga yahaya ga isa ga ga yaqub ga yusuf ga da annabawa daban daban daban suka tare yarda muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zo dole sai ka yarda shasha isa tawtu risala sai ka yadda babu wani ɗan sako daga Allah sai Muhammadu Rasulullah. Sabai sun yaƙi tun wanda ya da'awar akwai sako daga Allah wanda wani zo da shi. Yau musulmi cikin ɗariƙu cikin aurad da yawa ko aka ce wane ne Allah ne sako wani ma ka ce a takardar haske. Shi bayan shekara ɗari bakwai ɗari bakwai na yabar duniya duk mai karanta kisa ta tattalafi ka karanci tarihin da aka ta zo ya ta zo duniyar ta bata duk su ka kada ka kaje kai a baka littafi baka littafi su baka da masu baka tarihin ta balle ga ta shahararre jihar mali abin da ke a rubuce ne yau kaji baka gani bayan shekara 700 shi Muhammad al-Bakari kan su tijani kai shekara wajen kusan 500 kan su tijani gaba zo aka ba shi ta ba na bakari shi ya zo da ta ya ce ya shiga ka'aba ya yi kwana arba'in shi da wani malami kace ta wa'ani aka yi wutsari da kashi kwana arba'in ya hutu ba a cikin ka'aba ya me yake roƙo Allah ya ba shi salatin da ya kowane salati bayan wannan kwanaki waje a hulmala fi warqatin min nur mala'ika ya zo alƙata almarka masa cikin jibril mala'ika ya zo mai a cikin takarda ta haske yanzu wannan in ana karanta tauhidi za ka yarda da haka kan ma a yi ta ƙurani ka yaje mata ƙurani yarda ma ɗan wayau fatiha ce ka zo alhamdulillah alimina ya ka ɗan ka harfi ɗaya ka ce kai ma an baka ta mun yarda fatiha wannan ka ce ka ta ka ce amma faɗin mutum harafi ɗaya ka ce kai ta ga ɗan an sai ɗan ba a wani wurin kai muka yarda kai matsayin ka kuma wallahi wa a karanta tafidi rishin karanta tafidi ya ce kai mutane iya barowa muna wasu na nan kuma su suke faɗa suna rage ahli sunna ba a gane ba su ne masu annabi Allah kai gaba Allah lahiya Allah kai lahiya da akida wallahi ka garkin ta kiyaye don wakil lazim kakka yarda Na'am, ɗan uwa takaice dai cewa mutum ya yi imani da bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko Muhammadu Rasulullah kurin babu wani mai kama sako daga Allah sai shi manzan da Allah diyan haka ya cikin sharadin imaninka cewa muhammadu rasulullah shine manzo na Allah kuma yace la nabiyya ba'di babu sako daga bana umar ibn khattab radiyallahu anhu abubakar siddiq sun kai ziyara cikin sirri bakar koyarwa sun kai ziyara cikin gidan umar ala sun kai mata ziyara da manzala ya iya raye sukan kai mata ziyara da suka je sai suka taho shi da kuka suka ce kukan me kike yi da ki san ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da iske a wajen Allah ya abin da bada duniya ta ce ba ina kuka bane ba akan manzon Allah kuma ga Allah na san manzon Allah abin da iske Allah ya abin da ya bada ina kuka akan yanke da wahayi daga sama su ma suka fashi da kuwa gaba daya kaga fahimta sabai babu wahayi daga sama in dai abu daga Allah ne ya kare dole ce ma kaza ne to kun makareci ne kurin makareci ne kuma mai batarwa batacce mai batarwa kurin kan baka shakka batacce ne wallahi bayan babu wani ya ce wa ja'alu lillahi an dada yudillu an sabili sun sanya ma Allah kishiya wanda karshe a tilamun akiba za su kwatar da mutane daga hanyar Allah urtamatta'u fa inna masirakum ila Allah ga masu irin wannan hali ku dan more kaɗan ku dan ji daɗi ku rayu ku da lokaci karshe dai za a ƙara rawar duniya ke duk irin daɗi da kuka more a duniya kuka ji daɗi kuka taɓa aka tana abin duniya ƙarshe dai makoma gidan wuta ne Allah kiyaye Allah ci gaba قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال قل لعبادي الذين آمنوا Allah subhanahu wataala iya umarni ga manzon sallallahu alaihi wasallam ka gaya ma bayina kai wannan magana dan bayina ko ga bayina waɗanda suka yi imani da ce yuki musala aiki mafi girma cikin ayyuka na jiki sai da sallah ko tsaye da sallah ta ce jigon ibada rata gobe kiyama ita ce horfan abin da za a bincika akan dukkan wani aiki da ɗan adam ne haka nan a kula da ita tsaye da sallah yinta a lokaci bayan cika alwallarta yinta a lokaci cika rukunnanta da muka tura wa manzon ya ce wa sallama duk wanda ya sallah a lokacinta ya cika ruku'inta da kaskantar da kai a cikinta da komunta iya da alkawari a wajen Allah da gidan aljanna kenan sallah kyakkyawa ake magana kenan ku tsaye da sallah yadda aka ce ku yi ta wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya kuma ka ce ma bayina ku ciyar ku bada daga cikin wani abu da muka arzuta ku dan Allah bai sha bada gaba da gaba da kana ka zama kana kana mauda a ka bada daga cikin mimma razaqnahum daga wani bangaren abin da muka arzuta ku kai ma ka bada ya muke ne ga sadaka kyauta abin masu imani ne eh ka zama mu kullun kai a baka an ce kamar a ce kullu da gudu kullun kai a baka hannu a gure kai ma ka riga badawa eh ku zama to masu bada masu imani kuma wannan sirran wa alaniya ku bada a koye ku bada a hili da koye kada bayyane ku koye ku bayyana wannan menene umarni Allah kin aikin alkhairi yadda da an yi magana sadaka koyi ta haiko to zai dauka a sadaka ya koyi ana neman sa taimako ko ga taimako ya kama a san an ce ta koyi ta yi kai ka ce ya riya ko kai riya kai ya bari abin ya wuce a duk inda ta kama kai ta kai ne ka diba zuciyarka kurin ka diba zuciyarka ka shi kuma mun karanta a sunna na da karantar da mu wani nan ku bayyana aka yi wani lokaci sadaka ili ta yi ta koyi a wani hali inda misali zan zo ni in kawo wata sunna misali neman taimako ko neman aikin agaji in zo yin da na yi zai sa duk wanda ya ga na yi karantar da wannan darasin a zo a yi irin wannan aikin kaga duk wanda ya wannan aikin har tashin kiyama ina da kamasho a ciki kaga ko da kai kayan koyi wanda gani kai kayan ka kaga ta kai taka saboda ba nan moye ba saboda an yi koyi da wata aikin alkhairi da na yi na kenan aikin alkhairi kaka ce a kai a ko ina ta kama din da kama ka yi a hilin aboye amma ka dinga zuciyarka ka yi dan Allah shi ne Allah ladin khalis ka yi dan Allah kurum shi ne ba abu kurum hili da boye ya ce wannan aiki da aka muku umarni na yuka na gababuwa na sallah ciyaswa a hili a boye min qabla an ya'ti yawmun la ba'u fi wala khila kahin wani wuni da zai zo wani wani wani wuni ne wunin kiyama idan kayan ta baci eh kayan ta baci wunin da babu sai wanda kace ni mai kuɗi ne zan saya tunda ina da kuɗi zan sayi ladan mutane ko zan bada kuɗi a ban gidan aljanna ko in bada fansa babu wannan wala halal babu wani masoyi da iya sanka ka je a lalace ka je kiyama dubu dubu cikin musaban Allah a ci ai kai tun da kana da masoya a duniya za su agazo ka su hudda ka daga cikin kamun Allah babu maganar saye sayarwa ba maganar soyayya ta amfane ka idan baka da imani nan sallallahu alaihi wasallam ya kira qurayshawa ishtawru anfusakum minan nar fa inni la aghnakum min shay'an ku sayi kanku mana ku yantar da kanku daga wuta ba alaka ta da ku ba ta muku azab magana azabar Allah da muku ba Allah ba kai wanda kira yayi haka Fatima ya ka Safiya dukkan ake da kowa aikin ka kurin imanin ka dan baka da imani kai mutum banza ne mutane dan wane ne jikan wane ne a ba ruwan Allah da inda Allah ya diba daga saka da bisa baban Ibrahim gidan wuta ba azab wanda kuma wuta ne da nasu Qur'ani Allah ta yi mu تقرا
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الله الذي خلق السماوات والأرض in wannan kullum muna magana cewa Allah subhanahu wata'ala yana shunguda muku tauhidin rububiyya da ya tabbatar muku zuwa ga tauhidin uluhiyya ku san me wannan aikin Allah ne kura Allah Allah allazi khalaqa samawati wal ard Allah shi ne ya halici sammai gaba ɗaya haka ƙasan gaba ɗaya. Duk wannan aikin waye aikin Allah ne halittar Allah ne. Wa an zalami sama ima'a. Kuma Allah shi ya kayan shi, ya shi da kayan shi, shi ne ke saukar da ruwa daga sama. Musamman an babu ruwa babu rayuwa sama ƙasa. Bayan ya saukar da ruwan, da ruwan fa'akharaja bihi min samarat. wannan ruwa da Allah ya sako daga sama daga shi kuma Allah ya tsara kayan cikin hikimar shi cikin hikimar shi sai yake huddo da tsiyan itace da wannan ruwa da ya sako daga sama daga nan ake samun tsiyan itace daban-daban iri-iri ɗan kano daban kama daban amma duka yusuf da alima'in wa'id duka daga ruwa ɗaya da mai ɗaci-ɗaci da mai zaƙin da mai ɗabiri da duk wannan wanda zane da launin da kamar haka da ruwan ɗaya ne Allah ya wani tsari shi mai wannan aikin waye ya Allah ya ce bayan wannan ya ce rizkan lakum wannan ɗayan itace ya tsirar da su dan abinci shin arziki na dan abinci dan ku abincin ku ne ku kuke amfana da shi wa sakhara lakum al-fulk shine kuma ya sauƙaƙe muku jirgin ruwa ya yi lodi na tan dubunai akwai mai ɗauko mota dubu dubu mota kanta dubu za a ɗauko tan dubunai na shinkawa da muka yadda wata tana ci shi ɗaya amma bai nutse ba ku daga sai kimar Allah sai ka wani kuma ya nutse in Allah so kenan abun ba a cikin bai ke ba haka Allah ya sauƙaƙe muku sukuran dan a yi jigilar abinci a cikin ni'ima ta Allah sama ƙasa daga nan zuwa nan kuma har yau babu wata hanya da ɗan adam ke isar da alherin Allah sama ƙasa kamar hannun batu yace shi sauƙaƙe muku wannan jirgin ruwa ka fara ka fada ka ganga tsaya eh ka bace da kai ka zaka dabe ka mutu eh amma ka dan karamin batu sai ka hau kuma ka tayi a sama shi jirgin ruwa dan karami an ka tsaya ka tayi yace ya haka ya sauƙaƙe muku jirgin ruwa litajiri filbah don ta rika tahiya a saman teku ba ta nutse ba kuma wani yawa kana bi amrihi umarnin Allah ne baturi na cewa na ilimi akwai wani aka gano shi ne yake sawa wata bai nutsewa waye wani masa wata ni'ima ce ta Allah ta kayan shi kuna amma kowa ibadi ne akwai wani sirri akwai wani sakiri akwai wani tsotsi da yasa me yasa yake bai tsewa Allah da umarnin Allah ya ba teku wannan jirgi ya tafiya a samanta kai ya nutse wa sakhara lakum al-anhar kuma Allah ya sauƙaƙe muku bai ce bahar bana nan kuma aka magana teku kana ruwa korama kasa annahar albahar shi ne teku mer eh mer shi ne albahar teku kenan aka ce nahar shi ne ta filam filam ne ta ga filam ce da ko yi ta ko sun nahar sun lin wannan shi teku an san a hawa ne a yi jigila da jiragen ruwa kura ba a yi shi ba dan aisha Allah kun yayi kima shi yayi halittun shi a ciki a hau a kai jiki zuwa nan amma shi ruwan korama ruwa na na irin na isa zamu ce mai gudu na gulbi wannan ruwa ne ana hawan mai yawa ne kuma a sha eh ayi ki ayi noma ayi komi daga cikin shi hikima za ka yi mana ruwan akwai mutum kilo dubu biyu dubu uku nan da Nijar ma tun daga gine kyautawa gine kyautawa shi ko ma shi ko Nijar ya shigo da Nijeriya ya ta yi can ya shiga ya game da kogin kogin ya game da kogin Nigeria can an ce na Lagos ba kai kogin kwara ka tafi wannan ne kenan kaga wannan wani sauki Allah ce akwai cewa an cikin Nigeria wannan wani filan Niger daga dutse ke daga dutse yake wata amma tunda aka yi ka daina labarin Niger har yau akwai shi ba ce ba ya tsare ko ya tsaya balle na Nil tun Fir'auna wannan labarin shi ne iyayen har yau suna nan wannan ruwan kullum kuma su kima Allah daban ne da ta miki ba kullum na kullum gudu take ko da kuka arama ta gudu nan wani ne da ba aka jata kullum ruwan tun da aka duniya kullum gudu yake kullum ta iya yake bulbul kurin haka ke bai kare ba akwai babba akwai karamin iri iri ga sana duniya wannan wata aya ce ni'imar ce da Allah ya sauƙaƙe muku irin wannan ruwaye don cin more su eh وسخر لكم الشمس والقمر
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار
وسخر لكم الشمس والقمر Allah sai ka muku rana da wata kowanne na tafiya a inda yake kamar daga cewa للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل وكل في فلك يسبحون
wannan tsayayya da ranar wata suke yi Allah ya tsaraka shi yace la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar kowanne ga maka tahiyya shi daban ba gamu ba yanda za a yi rana ta gamu da wata walal laylu sabiqun nahar haka dare riga rana wa kullun ma'ana da wata da rana fi falakin yasbahun kowanne a cikin falaki shi ne falaki orbit ta orbit falaki da Allah ya ba kowanne inda yake tahiyya shi kowanne iya cikin falakin shi kuma iya kamar zaman dutsu kamar zaman hutu ya ke tahiyya dole da san tahiyya da ina abin cikin sama kowanne iya wuri shi iya hutun shi dole in wakin wane ne wani wanda ka ce zalika taqdirul aziz al alim wannan tsari ne na Allah wanda yake masani mai iko gwani shi tsara kayan shi haka nan yace wa sakhara lakum al-layl wan nahar kuma Allah shi sauƙin wanda ku dama a yi dare musulmi dare a kwanta a huta a ji daɗi a yi barci kuma rana ta yi a tashi a shiga harkoki na duniya duk wannan ya daga cikin sauƙaƙewa ta Allah subhanahu wa ta'ala wa sakhara lakum ash-shamsu wal qamar da'ibin ya sauƙaƙe muku rana da wata suna tahiya wa sakhara lakum al-layl wan nahar ya sauƙaƙe muku dare da rana wannan kuma ce wa atakum وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأن الإنسان لظلوم كفار وآتاكم من كل ما سألتموه Allah ya ba ku duk irin abin da kuka tambaye shi, na ce bilisanin maƙala aul hal akwai tambaya kana bukata ba sai ka hudi ba Allah ya sani ya san dai baka rayuwa sai da ruwa baka rayuwa da oxygen sai da iska baka bai yiwuwa ka yi ɗan lokaci sai da ita duk abin da yake na rayuwa akwai abin da jikinka ke bukata ba ruwan Allah ya shirya ya baka kuma haka wanda kake bukata Allah ya banka za Allah banka za kowanne ya baku ya baku duk abin da kuka tambaya ta kalaka ta wa in ta uddu ni'matan la la tusuha inda za ku zamana ayi ta lissahi ni'mar Allah ta kaza ta ji ta gani ta kaza ba buku ya ku cika tawai ba ku iya kididdige ni domin ta ni'mar ku santa ba ni'mar da ba ku santa ba lokacin ta ni'mar da yawa ta Allah ba ku santa ba ma ba lokacin kaza kana ciki in wannan abu nawa aka gano cikin adadin ni'ima sai gaba a gano shi haka za a ta yi kenan za ku ita da sai ni'imar Allah kun lissawa amma ba ku iya kididdigewa a ce ga baki ni'imar Allah gare mu kuma dan Allah irin wannan mai wannan ni'ima gare mu zai ce ayi a ce ba ayi za a mai tawaye mai wannan ni'ima gare mu ni'ima da bin bayan zai lissafa ta ma ta ce wa in ta'uddu ni'matan la tusuwa inda ku kirga ni'imomin Allah ba ku kididdigewa yace innal insana da zalumin kafa kurin mutum jinsin mutum kurin mai zalimtar kai shi ne mai butirce mu neman Allah an ba zalimci da butirci ya za dan adam Allah ya ce kai kace ba ka yi Allah ce ga yanzu kamata kace a kai maka kada kanka ga yanzu kamata ku yi ga yanzu ku rayu ku ce a duk Allah biya ba kuma za mu tsara kanmu za ka ci duniya ba Allah shi da mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته